tambaya na tara an adadi akan adadi na wasu yafi ba wa wasu samihun alim adadi na wannan aya wasu yafi ba da sannu Allah zai isar maka da su wa shi Allah mai isar maka da su dinnan a tsari mai ji ne al'alimu masani ne wannan aya lokacin da Sayyidina Usman ibn Affan aka kashe shi yana karatun Al-Qur'ani sai ya zama jinin sa na farko da ya fita daga jikinsa sai ya tura akan wannan aya ya zo kan daidai wannan aya da sai jinin sa ya fansama ya sarke tura kan wannan aya na wa sayyidu Allah wa huwa as-sami'ul alim bayan da mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka tajali ya tambaye shi kun tsare ka ki fara kun tsare kun daure ka a ce da kun daure da kuma azumi annabi shi ko mu ci san maka da waɗannan mutanen ne ya zamanto mun sa ka san gani baya tsakanin ka da waɗannan mutanen su zama babu addini da suka iya maka shi kala ba ko ko ne kun da kada azumi ta zaɓi ka zo ka yi buɗe baki a wajen mu cikin biyu kana da zaɓi zaɓi ya gaba shi ko ya zaɓi kariya tsakaninsa da waɗannan magabta ko kuma ya zaɓi ya je barza ya yi buɗe baki abin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam janna Usman ba ta magana ko ba ta wani zai zaɓi katangan kiyayewa tsakanin da waɗannan mutanen ko ko dai zai zaɓi ne buɗe baki a halar mamama ne ai ba ba dole ya kai wannan ba ai ba ka sai zaɓi ya buɗe baki a kuma ba Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ba ko muna tun muna jira su sai faru shayi shine dai filin ya zuba kan daidai wannan aya na وسيكفيكم الله وهو السميع العليم daga cikin abin da za mu yi wa hada a nan shi ne girman da za mu mana wajen Allah girma a wajen Allah da baraka wa ta'ala lokacin da za a kashe shi yana karatun alƙawari sannan kuma akwai nau'in na karama da kuma a ciki na ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sa jininsa ya shiga akan alƙawari lokacin da za ka ko zai shahada wannan ma karama ce a gare shi an gane da ko karama ce babba a wajen sannan kuma yana nuna ƙarfin kusancin sa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga da annabi ya bashi zabi a kisan masa tsakanin sa da wadannan mutanen amma bai zabi haka ba sai ga shi Qur'ani yana tabbatar da aka akan ne fa sai ya fi kamun Allah yana tabbatar da wani sannan yana nuna girman sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annaba su ne in sun tashi wani duniya yake za su zaki kun yadda ko tafi ko ko kun yadda ku zaura a duniya su kan zaki yake ba in sun zaɓi rayuwa a ba su da rayuwa ba a ɗaukar ran annabi ba tare da yaƙo ba ya ba shi zaɓi tukuna duniya ta ihe ka ko a ƙara ma iyalin ya ya kara masa in bayanin ya tafi abinda sai ya tafi ba kun san ko annabawa ai ba ba abin da suke so irin haduwa da Allah man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu to su annaba da manzanni ai ba wanda suke so liqa'u Allah ma irin su ai to da ka har ba ba zaki da annabi ya yi yana nuna girman sa mana duk yadda yake so haka yake za ka za a maka saboda ubudiyya shi abu yana kai mutum manzila ta hurriya wata rana in dai ka mutu cikin abu wata rana ka zama da a cikin wannan abu ubudiyya na sayyidina Usman a cikin hadarin manzo Allah ta kai makarin hurriya ina fara fahimta annaba sun samu wannan zafi ne na na rayu a duniya ko su koma ga Allah saboda mene tahaqquqin ubudiyyah su cikin Allah ne sun ko cikin Allah ne matuƙa shi yasa suke samu ne wannan hurriya ne suka ce samu wannan hurriya ne to kaga ne nan maru ubudiyyah ta cikin Allah ya ba shi hurriya sai da Allah ya ba shi zaki kuma a cikin da ya zaba lokacin zuciya ba in ya zaɓi himaya da wuƙa da tarin da wadannan mutane ba wani faruwa wallahi ba ba sun zai faru ba ba sun zai ba ba abin da ko za ku yi ba wadannan da yake tsakanin da a nan kuma za mu ƙara gane wata martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirantuwar mana wafatin annabi hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum ga ma'aiki ya bar duniya amma yana bai wa sahabin sa zaɓi lafiya ko ya zaɓi arewa tsakanin da abokan gaba ka ga kenan da annabi yana karewa kenan ne ko yuki wayan na uwaye ko uwaye jiri gashi yana bai wa sanna usman zaɓi wa shekarar annabi zama lokacin da wani duniya amma ga shi nan kuma shi ne na Usman shi ke labartawa da bakin sa ne albarka ta duk abin da zai faru ya faru haka ka fara da gari sake nan dai ya tambaya na tambayar shehu akan adadi na wa sayyafi wa mubahu wa wa samihu al-alim aya fi bakara na dalila talatin da bakwai shi salatul kifaya wacce ta zo a cikin salatul kifaya a cikin salatul kifaya ko ta ce ko Allah ta wa ta lura ne ne ne adadin to no ba ta shine da tambaya ke tambaye shi wal jawab shine amsa kai tsaye ba tare da wani lokaci ba annahu hakika adadin masalaki ko Allah wa ta lura ne nan annahu khamsuna lalle kafa hamsin ake karanta kafa hamsin daidai adadin adadin numara an gane kenan ko adadin numara nun arab da kitabi hamsin ne cikin wani kanan wa ma yasha nun adadin nun ake karantawa hamsin adadin da ake karantawa hamsin kenan na'am tambaya na goma akan ma'anar ahunu ahunu an gane kenan ko ila akhiriha zuwa karshen ta an gane kenan ko ahunu azumma kafu aminu ko humma menene ake nufi da wannan abubuwan an gane kenan ko kalmomi ne za su zama masu kalmomi wasa kalmomi ne da sunan kamar tsaka amma sun fi kalmuwa ba a samun su sai in mutum ya yi ginin kaya a tekun zaye sai ka shige cikin faɗi in ka shige cikin faɗi sai ka shige wajen faɗi faɗi sannan ake samu amma za ta tsawon ka kwanta ka ere an ka rage kan kamar ba haka amma ba yanzu tambaya na mada ne duk wanda ya ga hurufin yayi a wata wata haka da zai fito kamar wasa ko saboda kamar ne ehe alaikum babu sabu sabu a ce da ya maka mane kamar wasa kan Allah in aka je ne waɗannan hurufan ina Qur'ani ina wannan zikira da ga Qur'ani kuma yanzu tunda su ne kalmomin da aka gini ne har su suna harfa wa'inda aka gini kalmomin alkur'ani a kan amma su in ka zama su ba a haɗa zuwa sai ka zama kuma kamar ran su ta ba ko komai ba mutuwar kwara ɗaya ulumai ne kowar kwara da ilimai ne a cikin wanda Allah kaɗai ya san abin da ya tura da ya kasu kowane harafi guda ɗaya haka akwai kalmomin haka wanda za ka zama da kamar kurkun ne an gane ke rango amma ba kurkun ne ba kurkun ne ba kurkun ne ba amma ta rasuna bukatu na biyawa yadda kalmomin yare bukatu ke biya wa da ita eh ko kun gane ko kun ji da yake ko daga ya hausa da muke ba kalmomi ba eh amma bukatun mu ba sa biya wa da ita nufaɗi daga ba ba kalmomi ba amma bukatu ba sa biya wa da ita turanci ba kalmomin ba wasu ba ne amma ba da waɗannan wasu bukatu ke biya ba ko ba mu ce da juna ba a kulla da shi a warware da shi a kira da shi a komai da wannan yaran amma kalmomin wasu makwabtan su ba za su kuma da wasa ba eh a ce maka fate ai kalma ce ga mu kafo amma ta kana da annabi wannan kalmar ba tana bayo ba ga wani musulmin akwai amma ita mujarradin wannan kalmar da ta kare da bai kuma da wasa ba ko ba ku rika ne da yi ba a ci akuya har kan ma ya zama da wani kokulle amma da kake gyara da shi muhimmin abu ko ba ka bane wanda wannan abin da kake gyara da shi wani abu ne mai girma a cikin addini za a yi jawa na ku kuma za a yi yaya za a yi hadiya za a yi abu ba da zuwa shi ba ba lafiya ba ke ba amma kalmar za ka ganta kamar wani amma tana ta ba wani abu haka a larabci an gane ko haka kuma a cikin turanci haka kuma a cikin nufanci haka za ka yi ta samu waɗannan kalmomin kuma kana rera kalmar ka shiga uku misali da nufanci za a ce maka koko soko wannan nufanin koko da nufanci Allah bai da nufanci in kai ko duk ya ce maka koko ina nufin Allah ne da Allah da aka ce in kai ya ce koko da kake tsaye da dariya da ka abin da ya na wannan musamman wanda yana sanin ka wanda da shi ya huta ya huta da shi rashin sani wanda kuma ya sani ba yanzu ya kirkire da dariya dan an ce koko amma da damuna sai ya ɗauka na yin soko ne kaga wannan ya ci saboda kansa wani abu ne na bani mai da sai da zamu kaji da wannan ha daga kama to haka irin waɗannan alfahar suke an gane da ko a hunu an gane da ko har za ka yi wani iri wanda ba samu ba na ce samu mutum ne da so da kaf wal qur'an mace ko ba ga wannan dole dole kuma ce kaf ka ba za ka iya ganin ko da ɗaya daga cikin hurufun hijaiya amma a wurin ba a tumma ba a tumma ba ka ba abin ya yi kama da kamar in yamuranci kalmar ta yi kama da kalmomi ne in yamuranci in yamurawa a tumma a tumma ko ba ka ya yi kama da yamuranci amma wannan wani kasani ne da kuma al'adar ma a hannun da kake ganin shi nan wanda su masana wannan fannin ba su ma suka gama a karanta su akan bukatun duniya ba muna ganin laifi ne ma wani lokaci ka karanta su akan bukatun duniya kama ne sun da sun ya shiga na sai daga yanzu kun sani Allah ne a haka an gane da saboda haka mai tambaya ne ke tambayan gogul asali ka samu da ita mene ne ma'ana waɗannan alfa in ba manta ba a ce ya warware bare a baya a kan adama da nisa da ahma a nisa to yanzu an zo kan magana abunu da su kawo da su a zumma an gane kenan ko ba ne wanda a ne ba wannan a cikin yanzu kuma suna ne wannan sunayen da yawa kamar ya ce kasa kan wani kwajawabar amsa kai tsaye daga likita mai warkata ko yin ciwo shi ne malau shi ba ya ce ni wata rana na taɓa dacewa na taɓa tsayawa ala haƙƙi shi ya kuma rubutu a bisa rubutu na shek umar kufiyar da bazara ala hali siga a bisa wannan siga da wa bala shi ko shehu umar rubuci ai ya kamata ka tambayi kanka waye shehu umar rubuci waye shi an gane karatu na eh shehu umar rubuci kaga shi a gari ka alamu ne ko ba ba ba tun da wani akwai wanda akwai ba hijja ne hakiki wanda za a bari shehu umar rubuci wanda zai yi wa ko bai zuwa zai gurin yi ba a ɗarika a duniyar ɗarika kuma gaba ɗaya da akwai shi kuwa ba ma tsammanin haka musamman mu nan mutanen Najeriya an gane da nan kuma musamman ma mu ya kuwa ya san bai kuma ne kuma ja ne na rubuta da wani abu ya yi mutu aikin rubuta ya kuwa ya gama na aiki waye wannan su ba shi wani rubuta ya rubuta shi ne malami na shari'a wanda ya kura malamin shari'a a kan shi ne shi ne malamin shari'a wanda ya kura malamin shari'a zamanin da aka shi ne shari'a shi ne malamin nan na hakika wanda ya kura malamin hakika a zamanin shi ne sufin nan mai yawan gudun duniyan nan mai tsantsayenin nan an gane ganin ko waliyin nan kashi kai na an gane ga kuma mujahidin nan mujahidin nan ya yi jihadin kafa addini ya yi jihadin tashdidin addini mutum ya bayan jihadin nan da aka yi da ɗaliban da aka yayi a wannan makarantar kuma aka fito shi kuma shi ne wannan shi ne wanda dukkan malaman zamanin da kowanne in ya haɗu da shi rusuna masa yake duk kafin ya karshe wajen wajo da ya sami da shi a yanayi shi ya umarci shehu usman zurko biyu da canza sunan sakkwato da sakkwato ana rubuta da tiru ne sakkwato fita ka canza wannan shine kamar da shi fadi da zama kwakwato in ba ka za a ji da jin ta domin kwakwato daga kututu ne a bari ta shura ji kada kuskura bai wajen da wannan ta koma faru shi ne ta koma faru da larabci na ta koma kuskura da wasu shi ne mutumin da ba ya je garin Misra ba Kahira ya gani a rubuce ne su muka halkun ko kai waye akwai kiran ka dubu shi ne rubuce sun ka ka shigo garin da kan je nan farko an rubuta dan ka san inda za ka tanka ya kira su ya ku goge wannan rubutun maganan da ne ba ne ni yanzu ya sun kawo ku zai na ma guda ne ma guda da na duba ne goma ne dubu sai ku goge shi ka san ba da rage malam yi masa irin wannan karan tsaye ba ɗan abu su kuma suna da sauƙin sha ba irin ba ba magana jayayya ba ne ba magana duka ba ne ba magana zagi ba ne a kula hatu burhana ko mutum ko yi ba da zai zai yi wanda da kansa wani inda babu ƙasa nan ake gaddama ko kuma irin wannan ya faru da shi wani a hajjinsa na farko a rayuwarsa shehu na zaune a harami irin malaman haramin nan masu wa'azin nan sai wani yana wa'azi yana wa'azi yana maganar tauhidi sai ya zo Allah yana nan akan al'arshi shehu bara kuma yana zaune yana jinsa lokacin yana matashi lokacin da fara talatin ba da ya zo Allah na zaune akan al'arshi bai ta a'a ba haka wani ana kuma na ba da zuwa karatu sai ba ka bari yadda yake ya gabacin fata shi ba lare da laraba na gabansa shi a hadda suna gabansa amma wani mutum bai yi kuma da shi ya ce shi ba gaba ne abin da ke wajen mu mun arzin sa to kai da kake ba haka bane to ka kawo naka sai ba ne mu ko kusa ne ana kawo wasu malam a ina kake zaune da wani shafan kujera me yasa kujerar ya dauke ka shi saboda ta fi karfin ka ne kujerar ta fi karfin ka ne kujera ne na karfe ko na tata ko an yi da abin da ya fi karfin ka shi ya sa kujeran kai mana kai ya zama kan wannan kujeran shi Allah tabaraka wa ta'ala al'ashi ba ta kai karfin shi ba ne da Allah in ka ga kujera ta dauki mutum an ga da kujeran ya fi karfin mutum ne amma shi Allah babu kujera ko alshu ne karfi sai yasa ba take zama kan su shi kahimi da kujerun hadisai ne ya zai kahimi ya zama kan hadisi kuma hadisi ya zama lafiya lau ce ba ta mara da ba ta iya ba wa qadu bi qawli wa qadu bi qawli amma kan adilla shi aqliya kai ko ba ga wani da Allah da annabi mutum ya zo da kan kujera mara kalmi da zai faru wannan abin da za ta yi shi da kujerar duk wanda da kewa za su saboda kai saboda kai ta fi ƙarfin kujera ta ce duk kujerun duniya an gane karatun duk duniya an gane yanzu da dukkan arshin duniya gaba ɗaya ba wanda ya yi da Allah ba dole ya fahimta Allah wanda na Allah ya yi da ba ba babu ba wannan magana daga nan ruwa abokin malami suka kuma suna tattaura da yau mu tsaro da suka kuma kowace da ruwa wuce ya saba da shi ya yi kyau na zama wanda sama yake zama da shi ranar da saba da shi shi ma kyau wanda shi irin wannan kake da goge da soka da to za ku goge na ga kawai da ne ne kun sauka ke magana ba ai ka kana ka shiga labari aka yi ta ɗauko matsaloli don rubutu na warware da rai da ababa sai da suka tabbatar lalle kan irinsa guda ɗaya ma babu sannan suka rungume shi Allah ka tawo mutu ko da yake alfahira malamin su ya zama bai karba daga gare su ba shi ya karba daga gare su malaku suka karba daga gare shi bai ka komai a wajen su ba to me zai karba ba shi da duka ba dukkan su ba kuma ba da wannan shi ke shayar da su kuma shari'ar ma da sauran abubuwa ma mutum nan ba ta jani ba ta jani da shi ne shi guda ke gaya mana anan a takaice dai ya gani rubuce da hannun rubuce shi kuma rubuci radiyallahu anhu ala abi siga an tawallan siga din wa qala ya ce hadhihi siratu bismillahi shadaliyya waɗannan sunayen na awunu afu adumma an gane kenan ko hawun haqqun aminun an gara gara ba haka suke zuwa a jere ya ce to waɗannan sunaye da kake ganin su wato siga ne na na suna na Allah mai girma inda sharariya a wajen malaman sharariyawa a wajen sufaye arifai na sharariyawa a gane karatu kaga a ma'aiki alaihi salatu wassalamu kafin bayyanarsa ba akwai sunayen sa rubuce a taura da injira sauran da shekafai ba? Ko? Sabani ne yadda sunaye ke rubuce a namu ne alƙur'ani ko? Ko ba ka bane da ka ka ɗauki waɗannan sunayen ka kara da namu ni kama da juna? Ba iri ɗaya ba ne muna za mu ga Muhammadu ne ko mu ga Ahmadu ko mu ga Yasi ko mu ga Tsaha ko su ne mafi yawancin abin da muke ganin ko su almuzammiru ko almudaffiru kuma sunayen wane ne sunayen mazuwar da sunan aina a alƙur'ani amma saboda girman sa ina rasulullah irin sunayen annabin da suka zo a wasu littattafan da ba alƙur'ani ba sai ka sunayen wani ko wani da ke ganin ruwa sai a ga ba a ce albari ke yi mana ina ne bari ke yi sai a ce murhamin da ma'ana da annabi ne ta ce shimfaya ma'ana da annabi ne ta ce mazmaru ma'ana da annabi ne amma ne a cikin al-kutubul qadima ko a cikin littattafai waɗanda suka gabata amma yanzu da qur'ani ya zo sai ba maimaita wa'annan sunayen ba za ta ce muhammadu saura abin da muka faɗa a baya ashe waɗannan sunaye na ahunu da ƙafu da adumma da haku da alimu an gane da yanko sigogin sunayen Allah ne inda shazaliya an gane da ko a wajen tarika shazaliya abu da kan kabu kafin shazaliya an gane da dole kamar sunayen annabi kafin bayyana manzo Allah wai kuma sunayen Allah ne a tarika shazaliya kafin bayyana shazaliya dan Allah da kuma manzon Allah ya bayyana ya ana mu istima da sunan annabi a wannan lokacin ko bayan sannan nan na ji sunan da aka sa wa yaro sunan Hinkaya sai ma ka ji haka ya ana mu ba ne ne da baka fuli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar wa dun haka ko sunan Allah a wasu ɗariƙu da suka gabata da Tijjaniya amma sai ana Tijjaniya ne sai amfani da su shine tsawon da kana tijjaniya ne amfani da su tijjaniya kana amfani da su ba suna yau ma wasu mai ba da wasu auradai ba da wasu abubuwa ka suna yana kuma yin ba ne kaga asali ba kare tijjaniya ba ne a wata dalila aka ɗauko ta kuma canzo samu ko muka ta hari sama wanda bai saka kai ba ba wani abu ne zai kula da shi amma kare duk cikin kayan sadariya ne ya kada zuba duk kayan cikin sadariya ne amma da sharo ne ko kuma ya kwata kuma waɗannan sunayen shi ma ya kwata ta zama kai wa su baitin kenan shi da kafi amma wajen da mu kai an gane karatu ko eh wa azkuru baitan amma kila qabli can kafin ni aka faɗe ta amma inda kuma kai amma magana ne ke wannan abubuwa duka ila an faɗe su kalla zuhuri shakki da ya zai ba amma wa inda kuma al'umma ko da an yi wani ya faɗa da su suka faɗa shine ganin Allah ta'ala a haramce su zai bai to Allah ne ba dole shi kuma kai وعلى هذا a bisa wannan dai وفيما a cikin wannan أمر kula kalmomi a cikin sa ma'ani asma'il lahi an gane ko akwai ma'anola dai na sunan Allah a cikin sa akwai ma'anola na sunan الحي daga cikin ma'anar sunan akwai ma'anar sunan Allah a a a a a ko ba ga wa fi ma'ani asma'i Allahi alhaji alwahid المنان an gane karatu na eh ma'ana alifun tannan na amunu akwai ma'anar Allahu a cikin sa an gane karatu na yanzu wannan hali da ke gabanta shi da ma'anar alhajju wannan wawi shi da ma'anar alwasiqu wannan nuni shi ne ba na almannanu ko ka ce arrahamanu an hudu ya wata ko allahu ya wata alhaji ya wata alwasu ya wata almannanu ya wata arrahamanu ma ya wata attayanu ya wata alhannanu ya wata duk sabu dama kamar yadda muka faɗa akan ne ahamu safaku halaku yansu ana da ku kamar yadda wani lokaci a huruf a waƙilin sura suke ishara zuwa gare su a ce alif lam mim ko har a wajen wasu Allah alam bi murabihi da zalika ya hana wasu masara ya hana ba su ce alif mala Allahu lamu ce mana jibrilu ko ko da fihu ma su ce mimu kuma muhammadu ko ba ga wani wannan cikin alƙur'ani kenan haka kuma za ka samu kuma cikin sauran haruffa kan ana fassarawa a cikin waɗannan kalmomin kuma akwai sunayen Allah a koye a ƙarƙashin kowace hali kowace hali an gane ko an ga kawo misali a wasan gaba a zamanin da duk mutumin da yake da kuɗi yanzu zai gina makaranta ko zai gina kamfani yana so ya sa wa kamfanin ne suna ko ba ka wani sunan shi ba na wani adadin sa yake ɗauka a cikin sunansa ko sai ya ɗauko harafi sunan ɗansa babba ko sai ya ɗauko sunan ƙanwanta a ɗan harafin sunanta sai a haɗa waɗannan hurufan ƴaƴan sai a tafi ne kalmar na ko da jumla da ita sai a ambaci wannan kamfani da ita ɗaga da ba ka ake yayi ba oh a ce shi Allah wanda wa da mun bi kuma da bai yanzu mutane sun yi gane wannan ma'anar da wannan gwagwarar yanzu ba haɗa harafi harafi harafi na su ne a yanzu zama kalma kuma ya kada ma'ana ba wanda bai sani ba wala bai gane ba ya zama ko waje ya je kashi yana zuba dictionary ba ya da kalma da nan ya kai ka zuba dictionary ya hada da mu kalma ko ba dictionary ba ne dictionary hadawa ne kuma ya to haka bayan Allah Allah ya muku fakai ai wannan wani fatayi ne da ya zo yanzu a zamanin da fatayin ya zo ne mutanen shekara hamsin ba sun san wannan tunanin ne yanzu fatayin tunanin ne mutanen Allah sun tuni tunanin su a mahalar Allah su ne fatayin su ne hankali mutanen yi da sun kawo na ko kuma sunan Allah Ar-Rahmanu akwai manonin sunan Allah alhai rayayye alwasi maimauti almannashi da yawan kyauta da baiwa aw kuma Ar-Rahman wanda ya gani rahmata da kuma alqadir da shi ba kan komai ajayyar sarkin da shi ke saka wa kowane bawa sarkin da ne yawan jin kai da tausayin nan kuma sarki ne da shiryarwa da abin da ke bayan waɗannan sunaye akwai manonin wasu amma dai akwai manoni wara a zalika bayan abin da muka faɗa kar mutum ya ɗauka ilimin ya suke a nan akwai wasu abubuwa bayan nan saboda ma mu ya su da girman su la yusau ba a iya rubuta bil aurati a cikin takardu ba zai yiwu a rubuta a takardu ba ba ma rubuta a takardu sannan wala yusau ba a iya kallon su bil aurati da gefe biyu ƙwayar ido ba ta iya kallo ta gani ko da ku mutum ya sa tabaron gani da wajen ɗanuwa shi ma tabaron ɗin kaji kanin ba ma da gani ko na cikin da a kusa da shi alhamdulillah shi ne majikin dacewa shi ne shirwa da kyautar da zuwa ga tsakiyar hanya madaidaici allah shi ke da wannan shi ne a takaicin takaita na a su'adu hali